نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله أتيق بركة راتم ولتافنا شرح السنة na Imam Al-Barbahari rahimahullah muna karatu ne a matsala ta 123 da malam ya kawo a 63 dangane da magana ko ko ba na muka tsaya bane yau dangane da magana akan wanda yake fifita ko ƙasƙantar da saidina abubakarin da umar da usman yake kuma fifita aliyu a kansu da shi ne malam ya tawo da mun karanta za mu tashi da yake cewa ƙauluhu la yi ujal la yi addal wa la yi kallam wa la yi jalis fa huwa shi'i ya ce mai irin wannan ɗabi'a da da fifita abubakar akan umar a abin nan usman akan aliyu ya ce ai Usman shi ya fi cancanta, wato Aliyu ne fi cancanta da kalifanci akan Usman, ko kuma ana da kamata ya yi a ce Aliyu aka bawa kafin Usman, ya to irin mai wannan ɗabi'ar, mai wannan maganar ya ce layu adil, karkace masa shi adali ne, ma'ana ba adali ba ne shi, domin ya ƙaryata nafsi da ya tabbata tun zamanin manzon Allah yana raye, ɗabi'u da halayen su su kansu suna ƙirga cewa bayan manzon Allah sai abubakar sannan umar sannan usman na fata an gane illa an samu saɓani ne su daga cikin malamai cewa a daraja da falala tsakanin ta da na aliyu da ta na usman wane ne fi amma a jerin kalifanci gadar manzan Allah bayan rasuwarsa babu ko shakka a dukkan malamai tun daga kan sabai har zuwa na baya sun yadda cewa tsarin da aka tafi aka yi aka mutu aka yi shine daidai manzalla ya rasu sadana babakar ya karba bayan shi sadana umar bayan shi sadana usman tukunna aliyu na fata an gane to duk wanda ya faɗi cewa yana fifita sadana usman a aliyu akan usman to wannan mutum la yu'addal wala yatakallam wala yujalis bai halatta a bashi hukunci da cewa shi adali bane idan ana neman adali zai shaida a wani abu da ya shafi addini to me wannan ra'ayin ba za a nemo shi ba da shaida ba dan shi ba adali bane wala yusallam kuma bai halarta a rika yin magana da shi ta shafi addini ko ta shafi wani abu na daraja da mutunta sha'anin addini ba saboda ba mutumin kirki bane fasiki ne yace wala yujalis haka nan kuma bai habbe kamata a zauna tare da shi ba yace fa huwa shi'iyyu saboda dan shi'a ne shi yutabarra minhu abin da yake wajibi ne a masa bara'a kuna ganewa kamar bara'a duk mai fifita ko mai zagi ya soki sahabban manzon Allah musamman waɗancan manyan guda uku ya soki ɗaya daga cikin su ya faɗa ƙarara ko ya faɗa a fakaice in ka ji ka sani to na mutum ba daidai bane ka yi zama tare da shi bare kuna hira da shi bare ya zama abokinka kawai ka yi bara'a da shi ba kai ba shi don ba mutumin da dai bane ya ce ya ni layi hukumar bi adalihi ba a ɗaukan cewa shi adali ne wala yi sallama kuma ba za mu magana ba ta kalimar ikirami ko haka ne ko wani bisaɗin mawafaƙat ya ce ba za a bar magana na mutuntawa da darajantawa ba ba za a nakiri da shi a kimanta shi a gaishe shi a markaza ba ba za a ba saboda ba mutumin kirki bane fasiki ne shi za ka kaurace masa shi ne abin da yake daidai wala yujalis to ba za mu fada tare da shi a yi da shi ba yace li anna ko dararuhu yastamiru ala man jalasuhu saboda idan kana zama da shi a guri daya aqidar da yake kai ta zalunci ta wannan munin dabi'a din na shi'anci to zai cutar da ka yau da gobe tusa maka wannan aƙida kuna ganewa duk mutumin da fito ƙarara baya ta aƙidar sunna ko zama da shi a musulunci haramun ne sai fa idan da laruri amma haka kamar hira gurin zaman ku daya kuna maganar addini ana tattaunawa ba yau da gobe zai cusa maka wannan mummunar aqidar sai ka waye gari kai ma kana zagin sahabi ba tare da ka sani har kuma ka shiga uku ya kashe imanin Allah ka tsare imanin eh isa lamun galasahu li'anna du'ata ko li'anna du'ata dalali saboda su masu kira zuwa ga batar da mutane yu'assaru da fi ne da safihi eh waman eh waman sahibahu yace da mun su masu kira zuwa ga bata yan bid'a kenan suna yin tasiri ga duk mai zama a gurin su suna kuma yin tasiri ga duk mutumin da yake yawan mu'amala da su yau da gobe za su koya maka kalamai irin da 'yan bidi'a ko kuna yawan zama da su 'yan faira da 'yan haƙiƙa da 'yan sauran turkus sufiya sai kuma maka yawancin mutane ya sayyadi ya sidi ya shishi haka kawai baka sani kana yin abin da shari'a ta hana a yi amma sakamakon zama da kuke da su yau da gobe shi ɗabi'ar ki ne yana yawan faɗar abin kai ma sai ka koya ba tare da ka sani yasa in har ka san mutum ba kan sunna yake ba to zama da shi a tattauna matsalar addini kuskure ne ba ka yi ba shi ka rabu da shi kawai na fata an gane ya ce ƙaulu wa man ƙaddama aliyan ala usman radiyallahu anhu fa huwa rafidiyu duk wanda ya gabatar da aliyu akan sayyidina usman yake cewa da so samu ne aliyu ne ya kamata zama khalifa kafin usman fa huwa rafidiyu to shi ma dan shi'a ne shi bai zagi abubakar da umar ba amma yana ji cewa da kamata yayi bayan sa da na Umar a bawa Ali sai kuma ka bawa Usman to bai cancanta ba Usman ba to mai irin wannan raqidar shi ma rafidi ne da rafidi da shi'a duk abu ɗaya ne na fata an gane to dan shi'a kake nisante shi yace fa rafidiyan ya ani min khilafatihi ko haka ne ko yani fil khilafa amma mas'alatul al-afdaliyya ayyuhuma afdalu فهي مسألة يلا بين العلماء yace amma in afi a layin cewa waye fi daraja ne waye fi fiko tsakanin sa da Usman da kuma Ali yace wannan hatta a gun malamai an samu ƙara juna ilimi wasu sun dauka cewa Sayyidina Ali ya fi Usman falala da daraja wasu kuma suka ce a'a yadda Allah jiru aka tafi aka aka kalifanci aka to kawai haka Allah ya tsara kuma Usman shine sama da Aliyu aga an samu ƙarawa juna ilimi tsakanin waye falala sadana Usman ne ko kuma Aliyu amma a wurin kalifanci a ce da kamata yayi bayar suwar Umar a bawa Aliyu to duk wanda ya faɗi wannan kai tsaye shi an ci ne wannan ɗabi'a ta tsaye shi'a wayan zagin sahabbai ne kawai domin su suka taho suka gangan ku suka kai sadana Usman a kashe shi a gidansa suka ce bai tantance zama khalifa ba ko ya sauka ko a kashe shi a ƙarshe kuma a kashe shi kaga shi ne asalin farkon bala'i ma a musulunci shi ya ce ba'aduhum yufaddilu aliyan wa ba'aduhum yufaddilu usman wasu daga cikin malamai suna ganin cewa aliyu ya fi falala akan usman wasu kuma suna ganin tadina usman ya fi falala akan aliyu ya ce ammal khilafa faman kaddama aliyan ala usman ya kunu min ahalin dalali amma ɓangaren kalifanci duk wanda ya gabatar da aliyu tukunna usman to wannan batacce ne yana layin mutane batattu da ba sa kan ɗabi'a ta daidai da kuma aƙida ta daidai ina fata an gane ya ce li'anna sahaba wa fihim aliyu saboda sahabbai kansu ga aliyu ma a cikinsa nafsuhu da kansa ajma'u ala taqdim Usman radiyallahu anhu duk sun yarda cewa a bawa Usman kalifanci bayan an kashe Umar yayi shahada kafin da sai tara sahabbai manya manya yace musu su fidda mutum daya a cikin su ya zama kalifansa a ƙarshe suka ittifaki cewa sayyidina Usman shine khalifa kuma a cikin wanda suka suka yarda da wannan maganar akwai sayyidina Ali da kansa kaga shi kansa ya yarda Usman ya zama khalifan ya zama shi shugaba kuma ya masa mubaya'a kuma ya zauna karkashin sa aka ta rayuwa har bayan tukunna kashe sada Usman ya bar Madina to kaga duk wanda ya zo ce a ai da aliyu ya kamata a bawa aka bawa usman to har gano ɗabi'u na cin mutunci da kuma walakantarwa da zagin sahabban har ma aliyu yana ciki tunda shi ma da ransa kuma yadda cewa usman za a ba ba shi ba kuma yadda masa mubaya'a ya mara aiki a matsayin shi ne shugabansa ya zauna ƙarƙashin sa kuma har tsawon lokaci sai qauluhu qadara fata li'annahum qalu li zaid bin ali ma taqulu fi abi bakr wa umar yace ana ce musu da yake cewa tan sun wa sun yi watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna watsi da hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ce musu ratida ne su ƴan shi'a saboda me saboda sun ki yin biyayya da mubaya'a da da'a ga ɗaya daga cikin limamai ko kuma jikokin sadana Ali shine Zaid bin Ali suka ce masa ya shugaba sadana Abubakar da Umar da Usman wayannan mutanen ba mutanen kirki bane ka fito ƙarar kai ma ka ba mu goyen baya a zage su a aibata su a tsine musu ƙara sai kuma ce a uhibbuhum ni ina ƙaunarsu ko wa tawallahu ina kuma jibantar lamarinsu mana na yarda su li annahuma saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun kamar akan ya zagi sayyidina Babakarin da Umar ya shelanta tsine musu da zagin su sai a ci gaba da abata tun daga zamanin sa sai ce a wallahi ina kaunar su kuma duk abin da suke na yarda da su ina tare da su saboda su biyun nan su ne manyan mataimakan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce bayan na faɗa musu wannan izan to in kuwa haka ne na rafuduka kai ɗin ma mun yi Allah wadai da kai ba mu ba kai aga suka kore suka ce ba su ba shi suka tabbinsa farafaduhu to suka da lamarinsa fa summu bir rafida take ta musu rafidawa wanda suka yi bara'awa ɗaya daga cikin jihokinta da na Aliyu kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahum rafadu Zaid bin Ali saboda sun ƙi yadda da tafiyar Zaid bin Ali yace kaulu wa man qaddama al-arba ala jami'ihim sanda malaki cewa duk wanda ya gabatar da sahabban nan guda hudu yake cewa sun fi kowanne sahabi daraja su hudun nan ai jami'as sahaba yace gaba ɗaya sahabbai ba mai darajar waɗannan guda hudun sadana babakarin sadana umar sadana usman sadana ali sun fi kowaɗanne daraja a cikin sahabbai ga baki ɗayansu ya ce wai ta rahamu alal baƙin sauran sahabban kuma bayan ya yabi waɗannan hudun ya ba su daraja da fifiko kuma sai ke cewa sauran sahabbai kuma gaba ɗayansu yana musu fatan alheri yana musu addu'a ta alheri yana kuma girmama su ina fata an gane to shi mai irin wannan aƙidar mai wannan ɗabi'a da ce malaka cewa to fa shi wannan ya zama ne fi sahaba kama kala fi awal kalam to shine asalin mutumin kirki kuma shine asalin ahlus sunna ya yadda cewa duk ashabbai guda hudu ne sun fi kowa daraja sannan kuma sauran ragowar sahabbai da ba hudun nan ba suna da daraja suna da kima yana musu addu'a da alkhairi kuma yana musu fatan Allah kara musu yarda ba nuna lafiya ba kenan to mai yaqidan nan ahlus sunna ne ma'ana baya aibata sahabi ko da kwayar cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qawluhu wa kaffa an dalalihim yake cewa kuma ya kame bakinsa babu ruwan shi da abin da ya faru a tsakanin sahabbai tun daga rasuwar manzon Allah tun daga rasuwar sadana Usman aka samu barkewar yaƙi da tarzoma da husuma saboda bala'i ya shigo al'umma ko ake ta yaƙe yaƙe manyan yaƙe yaƙe aka kashe kuma mutane da yawa aka yaƙe tsakanin musulmi da musulmi saboda da yawa daga sahabbai da annabi Allah kada ya kawo rayuwar wannan lokaci na fata an gane saboda bala'i ne faru bangarori guda biyu musulmi ne kuma suka ta yaki tsakanin su saboda mabiya sun tare da yawa kuma mutanen kirki bane aka ta bala'i iri iri to wannan abin da ya faru tsakanin sahabbai ka kame bakin ka ba ruwan ka shi bai shafe ka ba ba uzurin ka bane sun yi tsakanin su kuma biya wuce sun gama kai fatan Allah ji kansa rahama ya kai musu kai yanzu ka ji da kanka yaya kai za ka kare rayuwarka akan me za ka mutu shi da ake nufi gaban kai amma su sun gama sun gamu da abin da Allah musu alkawari na ba ta an gane yace ai ko al-kaffu amma sadara bainahu bi ba'dihim min al-aqdai kakkani bakinka ba ruwanka da abin da ya fara tsakanin su na kuskure da a junan su saboda me yace li annahum laysu ma'sumina domin su sahabbai ai ba masumai bane ina ka ce ma'asumi shine wanda Allah ba shi wata kariya shi baya sabo kamar annabawa kamar mala'iku ba sa yin sabo haka Allah ne ya kare su amma duk wanda ba annabi ba duk matsayinsa zai yin sabo zai yin kuskure da ba ta an gane to ga a gurin ahlus sunna duk da suna kaunar muna kaunar sahabbai muna musu addu'o'i muna yabon su muna kuma musu fatan alkhairi amma kuma mun yi da cewa suna yin kuskure inda mutane ne da ba ta an gane to me annabin da ya fa tsakanin su Allah ma ba da labari da Qur'ani cewa sun yi kuskure guri kaza an yi kaza an yi kaza amma kuma kaza Allah ce to wannan abin da ya faru wala qad afa anku Allah ya yafe mu to ba shikenan ba an yi kuskure kuma Allah ce ya yafe haka sai ka ce gwara ma daga kuskuren kenan to amma yanzu matsalar shine ni da kai da shi da kowa ma laifin da nayi da laifin da kai kana da garanti Allah ya yafe maka babu kullum fa fataka miki muna roƙon Allah ya yafe mana ya haƙuri kuma ya kare mu daga aikata zalimi din ma gabaki ɗayan sa yace fi afradihim a da kujin su fa qadi yaqau ba'du ba'du atbai min ba'dihim yace ana samu a cikin sabai ɗaiɗaiɗai kun su ka samu wani yayi wani laifi ya kuskure kaza wancan ya kuskure kaza wani ya kuskure kaza nan za a samu an samu da yawa kuma sun yi sama kai menene abin ka ɗauko wannan kusurin kuma kana yaya ɗaya ne addinin ka ko kaji mutum ya kama sunan babban sahabin manzon Allah yana loka masa ashar yana zagin sa saboda tsabar rahim da'a kuma shi a ganin sa wai addini yake mutumin da Allah ya zaɓe shi ya haɗa shi zamani da manzon Allah su kai rayuwa tare manzon Allah ne shugabansa ya fito da safe ga manzon Allah shi da limamin sallar asuba a zahar la'asar magariba isha ko ya yi yaƙi a bayan manzan Allah su yi musafaha da manzan Allah ya gama kullum sa tare da manzan Allah amma ka zo kana zagin sa wajen ya wani kuskure da ka ji an rawaito ma ko daidai ma haka ne yayi ko kuma ma ƙarya ma aka mar bai ba duk ba yana yiwa ba to sai ka zo kuma kana aibata shi kuma ka ce wai wannan shine addini har sai ka waye gari kullum da safe sai ka tsine wa sahabi tukun da kake ganin kai addini kaga na an shiga masifa ya zama addinin yan mutu kenan addini da zagi kuma abin da yake so ka bude zuciya ka bude da'awa kowa ya shigo da awarka a tsira ko ba ka bane Allah ta yi imani yace walakin annahum min al-fada'il ko walakin lahum min al-fada'il sai dai mun yadda suna kuskure tsakanin su amma fa suna da darajoji da Allah ya faɗe su Allah ya faɗa a guri da yawa cewa misali duk wanda ya ji yakin badar tashi mun sha karantawa an sha jagun malamai manzo Allah ya ce a ka rabu da wani ya je yakin badar baka san ba da Allah ya kalli duk wanda ya je badar ya ce ku ya kasa kada kuke so ma na riga na gafarta muku lasisi Allah ya ba su duk wanda ba su ba a duniya in ya ce an bashi lasisin gafara ƙarya yake barantana ma sai shi kansa ya gafarta wani ba suna yi ba haka ƙarya kan ƙarya ke shi kansa lallahi bai sama kuma sa haka sai dai damfari mabiyansa saboda yana masa hankali ya ce duk wanda yake ƙaunar tafiyarsa yake ƙungiyarsa ran tashin kiyama zai ga ta katuwar riga mai aljihu dubu saba'in ya ɗauki mutum dubu saba'in a kowane aljihu ɗaya ya rinka safara daga filin kiyama zuwa aljanna duk zai kwaye mabiyansa kuma zai samu dubu saba'in wai har ƙarshe ma sai wai Allah ya ce masa wai in ji su da kake baka tafi aljanna ba wai sai da kunyar Allah ta kunna har wani tatsuniya ce kuma mai bin su ya da wannan abu kuma yana nan a rubuta littafin su yana nan a rubuce a rubuce ke yana nan littafin su duk mai so ya je karanta zai samu ya karanta shi ba ƙari aka musu eh to daga jima ba tatsuniya ba ce a tatsuniya ce kawai amma daga duk abin da ba sunna ba to a cikin da tatsuniyoyi kawai duk da a wadda ba sunna ba wallahi tatsuniya ta karanta mutane to a tara mutane ta faɗa musu labarin ƙarya kawai tatsuniya kuma su yadda suna takabbara suna ta jin daɗi saboda Allah bai shirar da su ba Allah ka ganar da mu Allah ka ganar da mu Allah ka tsare imani yace walahum min al-imani ma yughda amalu ko ma yughda ne kada'a eh kada'ahum suna da ayyuka na alkhairi da suke na imaninsu ƙarfin imaninsu to ya ya ya ya ya rushe kuskurensu aikin da yi Allah karɓe shi Allah da kansa ya ce ya ba su garanti cewa ya yarda da su ko laqad radiyallahu anil mu'minina wannan ayar da su ake nufi sahabbai ake nufi kadai babu wani wallahi wanda ba su ba Allah kai tsaye faɗa ce ya yarda da mumunan nan da suka maka mubaya karkashin bishiya suwa ya sahabban manzon Allah to Allah ya san cewa za su yi kuskure kuma zai yarda da su haka ba zai a sama ka ba ko kuma kana nufin Allah bai san me zai faru da su gobe da jibi ba haka kana faɗan wannan ka fita Allah ya musulunci kenan ko to Allah ya riga ya gafarta musu ya yarda da su ya amince da su ya kuma ba su abu da suke so a gurin shi ya ubangiji ya ce wa lahum min as-subati sulama abokanan manzon Allah sun sahibi manzon Allah suna tare da shi su zauna da shi su kalli fuskar manzon Allah su ji daɗin ganinsa ya musu magana su mara magana ko a yi kabbarar sallah waye liman manzon Allah ne tun daga zamanin ba a taɓa liman irinsa ba a duniya ko ba shi ba ne duk wanda aka bi sallah a duniya ai ba manzon Allah yi to a ba su abubuwan suke sallah salloli guda biyar za ka samu da yawansu abubuwan suke sallah guda biyar in za a tafi jihadi shi ne shugaban tafiya in za a yi kaza mutum da ciya manzan Allah na shiga uku na ya kuskure kaza a ce a karka damu ga kaza ga cikin lafiya kaza ya manzan Allah kaza ne dame ni duk ga wannan kaza kai kaza haka kullum suke ta rayuwa da manzan Allah ya fito ya ga manzan Allah kaɗai abu ne mai daraja Allah sai da manzan Allah ya bar duniya ya rasu da yawa sabai suka bar Madina kawai saboda jin damuwa da cewa yau ga su a Madina babu manzan Allah ce sai mai zaɗa in ka fito kaman ka gan shi a ƙofar gida ko gan shi a masallaci ga babu ya rasu to wannan damuwar suka bar madina da yawa daga cikin su bilal bin raba ladanin manzo Allah ko sai daga cikin masu kiran sallah masallaci bar madina ya gaba daya ya koma can wani gari daban wata rana ya dawo madina bayan kamar shekara goma ko fiye da haka ya zo ziyara ana ganin sa aka fashe da kuka aka ce kamar kiran sallah ya bilal da ya fara kiran sallah duk sahabbai kowa sai da wasu masu ma suka yi saboda tuna cewa yau irin muryar nan fa muke ji zamanin manzon Allah da yanzu kawai shi da fito ayi sallah amma yanzu babu shi aka ta kuka daga nan mata tarkan sai ƙara koma to waɗannan ganin manzon Allah kadai ba kamar daraja bace kai kowa yanzu a ce Allah mai da kai madina ka zauna ai ba kamar daraja bace ai sun Allah ya zaba ku a ce ka je ba maka zauna ba kawai ka je umara ma kai kwana hudu ko sati kadai ai zaben Allah ne bare a ce shi anan ya rayu kuma da da manzon Allah a kawo abinci su da manzon Allah ko ya ce ba su ko ya ce ya ba Huraira me yake da mun kanyinwa to mu je gida ana zuwa gida ya ba Huraira ga akwai abinci a gida ka ce ga nono da an kawo to kawo yayi addu'a ce ta ba Huraira kira mutane a sha nono ka shiga gidan manzon Allah ya baka abincinsa a kwanan da yake sha ya ce ma ka sha wani karamar daraja ce wannan abu karamin abu ne kwanan da yake shan abu ba ka yi saka share shi kaga dai yanzu ko sarki ne ga saka saka je gidansa cin abinci ko ya dauko kwanan kofin da ya shawara su kai ma sha a ciki ai ya kimanta kai sarkin garin ku fa barantana a ce manzon Allah kuma ce ka sha ka sha ce ya manzo ya ba mu da to kowa ya sha ko saurani da kai ka sha Allah ya fara bashi ya sha ya ɗanyi fulaku ta gashi ta ƙara ya sha ya sha ƙara ya aba hurera ƙara ne ya aba hurera ya ce lamu zala cikin ya cika tuku da fashe ka raɓu sauran ya sha sallallahu alaihi a zo yaƙi babu ruwa a nemi ruwa ba sama ba ƙasa babu ruwa gaba ɗaya ya ce a nemi ko ruwa ya yake a cikin wata salka da ragowa ko kaɗan ne a kawo a je a samu ɗan kaɗan ita a zuba a wannan kwanon ko wannan ƙwariyar sai a juya ɗan ɗin zai zubo ya sa hannunsa mai albarka a ruwan ya taɓa ya addu'a kawai sun zafara ƙulƙula ta tsakanin yatsun manzon Allah ruwa ƙulƙula fa kamar idan ruwa fa sallallahu alaihi wasallama kowa zo iba ruwan daga ina ba ya fito daga inda lahi ba a taɓa ba tarihin duniya saboda jikin ɗan adam mai a jiki jini fata jijiya to amma na manzon Allah ruwa ya bulbulo daga ciki ana gani kana bulbula gashi nan idan ruwa kowa ya sha ya sha ya wanka Huzaifa ya ce sai ne mutane wata dabara su sa ta diba suna zubawa domin su yi a wanka ko alwala ko wata ne yana rabu da su kawai ni sha nake kawai shi ɗiba kira ha daga ya ɗiba daga hannun mu zai sa bakin sa dan ya sha ruwan daren to yanzu wannan shine abin zaka zage shi ko wannan ne abin ka zo ka ce shi yayi zama da annabi kamar haka annabi na kaunar su ya musu addu'a ya musu kaza ba lafiya ya zai duba kai ma addu'a ko kaza kaza ce ya ma albihirin aljanna ba an ta karanta ba ya ce za ku ga ɗanajen ta nan ya fito yanzu yanzu nan sai ga wani ya fito a cikin su kuma suwa sahabban ne dai waye zai kai min bako na ya bashi masauki yau da daddare an yi bako babu abin ta gidan manzo Allah wani ce ga ni mu za su akai min shi a bashi liyafa ya je ba abinci shi karan kansa ya ce mata da akwai ta ce wallahi tuwon dan kaɗan ne bai wuce ni da ni kai kaɗan loma ɗaya ka ƙoshi ba sai to karki da mu kawo in kika kawo ta kashe fitila aka ajiye abinci a gabansu saboda me ya karba bakon manzan Allah ya zuba abinci abinci kaɗan ne an kashe fitila sai ke sa hannunsa a kwanan sai sa emci a baki ba ba ya ɗebo abinci bakon kuma ya tafi a ta hira har bakon shi ya ƙuzi ɗif shi bai samu ya ci ba da matarsa saboda me manzan Allah ya ce a karrama bakonsa yana zuwa da asuba sallah ce Allah ya yi mamakin abin da kai kai da matar ka game da bakona ma'ana Allah ya gode muku kenan Allah ya jinjina mu waye wannan sahabi ko bai bane ya shigo gida sallallahu alaihi wasallama aka tare shi matar sa na kadi ta kawo masa abin sha ko abinci ta tafi daukowa tana murna az malaka ce masa ai zo daga daga Allah yace a gaya wa Khadija Allah yana gaishe ta ya gida mata gida a aljanna na gilas gidan ba a gajiya a ciki babu hargowa a ci ana sai zahabi na na aisha tana zo da manzan Allah Allah turo mala'ika ya ce a gaya manzan Allah Allah yana gaishe ta ni ma jibrilu ka ce ina gaishe ta ta ce manzan Allah aminu wa alaika wa alaihi salam innaka tara ma la ara kana gani abin da ba na gani suna kwanci a mayafi yayi wahayi yana farkawa ta da fara gawa a duniya ko so zaka zaga kuma Allah maka albarka ai ka dau birni ba gamu wallahi wallahi ka dau birni ba gamu wallahi duk wanda yake son tadewa da lalacewa da ganin balbalin bala'i a duniya ya shiga aqidi shi a rage sahabi wallahi har ya mutu bai samu tsabo wallahi dama na so mun tabi ne ai har ya mutu wallahi idan kana jin haushin sahabi a ranka imam ibn kasir yake cewa duk wanda yake jin haushin sahabi a ransa kafiri ne saboda nassin adala ke cewa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna salamin allahi wa ridwana yace simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathluhum fi tawrat wannan shine siffar sa cikin at-taura tun fa zamanin annabi saka wal siffar sahaban manzon Allah ya ce wa masaluhun fil injili siffarsu kuma cikin injila ka zara'in kamar abin nan shuka take fitowa ne ko aka da shada'ahu fa'adarahu fastagla da fasawala suqihi yu'jibu zurra bi giza bihi mulkufa duka wannan Allah ya musu ne saboda bakanta ran kafiri to duk wanda gidan hawin sahabi ya ce wallahi kafiri ne saboda wannan ayar eh eh so sai kuwa tafsirin sa ba ita kafiri ne in ka duka jin haurin sahabi a ranka to kawai ka ka saka kalmar shahada don ka fita musulunci in kuma ka ki zaka mutu a kafirci zaka mutu da kake sa wannan bakin kayan da bakin rai da bakin bulbulin bala'i Allah tsare imanin shi yasa kar ka yadda kai alaka da kasan mutumin da aqidarsa kenan sai ku gaisa a tafi uzurinsa amma idan ma na addini ai maganar addini domin layanka daban nashi daban ba ta inda ka haɗu da shi aƙidarka ta da kake kai kai da cewa Allah kaza ina Allah yana sama yana da kaza yana da Allah ya faɗa Qur'ani ko ba duk mun yadda ba to shi ba ka dauka ba yaya matsayin manzon Allah a gunka shi ba ka dauka ba ina fata an gane sannan ka dawo bangaren ibada ɗinka tun daga tsarkin da zaka yi tsarki kai shi ba ka yake ba idan zaka yi alwala ba da zaka yake ba ba kowa sani ba sallarsa da taka bari ɗaya bace tana kuka haɗu aga kawai mun yi gabar ne kawai sun yau Allah ka shiryar da mu Allah ka tsare imanin mu wallahi duk mai san daga bala'i a duniya ya taba sabon manzon Allah ya manzon Allah ke cewa Allah Allah fi ashabi kai kiyaye fa game da sahabbai na fa kamar ka faɗa ka da Hausa ka ce wallahi ku kiyaye sahabban nan nawa yace na rantsi da wanda na ke hannunsa inda ɗayan daga cikin ku zai ciyar da dukiya kamar dutsen uri zama zinare ya bayar sarka fi sabilillah to ladansa ba zai kai tafin hannun sahabi ya bada na dibino ba ita kai ko rabin ba za ka samu ba saboda matsayin sa abun Allah kuma ko a cikin sabon fa Allah faɗa mana Qur'ani cewa ba fa duka da darajarsa ɗaya ba su kansu wa'ancan fa asabiquna al-awlan su ba daban ne fa yake cewa fa a wannan hadisin fa a wata a watan aya yace su ma kansu la yastawi minkum man anfaqa min qawli fatahi wa qatal a cikin ku saban kan kuma wanda yayi imani kafin fatahu makka yayi jihadi kafin fatahu makka ya bada dukiya ga tarkan fatahu makka imanin sa ba ɗaya ce ba matsayin sa ba daidai bane da wanda sai bayan fatahu makka ya musulunta tare da cewa shi ma sahabi ne amma cike kuma bala'in shine ba ma ma ga maganar ba a saban ma wa'ancan manyan yake zagi kuma manyan ma zai hada kuma har da ƴaƴansu mata nana Aisha nana Hafsa kullun sai tsinuwa da balbalan bala'i a kansu dan ya kare shiga balbala'i shi karan kansa Allah ka tsare imanin yasa mutum ya guji kansa a to ai kai da ba alƙali ba man jaji mu ba alƙali ba yayi ba ruwan mu da sha'anin su kawai ta kanmu muke amana ne ka faɗa mutane wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama ba ya bar shi me zagi ya zaga me yabo eh ba ba ka da ba da su kai ba amanar shine ka faɗa mutane gaskiya abin ta tada zungune ku yace bakin mu da ku faɗa mu ko ku dauka ko ku yi dariya amma fa dariyar ku ran kuka gaba da damar mai kin gaskiya shin aikin kai mai karantarwa ai ka faɗi kai hukunci abu yadda yake kawai amma a zuwa ce ya ya kaza din su wannan kuma hurumin alƙali ne shi zai zaunar da mutum ya masa hukuncin kafirci ko kuma ba kafirci wannan sai alƙalai amma shi mai da'awa ba zai ce wani kafiri bane ta'ayinin wani kafiri a idan ka ce mai aiki kaza kafiri ne shikenan saboda ga nasin qur'ani ko ga nasin hadisi haka kuma wata adda muka ce amma ibnu kasir ya kawo cewa duk wanda yake jin hawan sahabi ya zama kafiri saboda wannan ayar haka shikenan ba sai dan kungiya kaza ba ko dan mai mashi inda yana jin kafin sahabi a ransa to ya shiga layin bala'i Allah tsare imanin to haka suna da ayyukan alheri na abota da suke da manzan Allah suna ganin manzan Allah su rayu da manzan Allah duk ƙarfin jikin manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin wani ƙanshi a duniya da yake ƙarfin manzan Allah dillayin da ya biya wuce in ya wuce idan ka zo ka ce manzan Allah ya bi ta nan saboda ƙarfin ƙanshin da yake sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yayi bacci yayi gumi saboda fulan da aka yi na fata ne filan fata ce kuma ga zafi ya ga mutum zai gumi ken da ya farka matarsa umu sama ta ɗauko kwalba ta karfe gumin ta ɗura a kwalba ta ce ba ta taɓa jin ƙanshin da ya kai wannan gumin manzan Allah ƙanshi ba ko rigarsa da yake sakawa bayan ya rasu mutum da lafiya zo a samu rigar sai a wanke amma ruwan a baka ka sha ko kai wanka ya Allah baka lafiya sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba a yi mutum irinsa ba shi kaɗai ne Allah ya kayansa kuma ba za a ƙara yin irinsa ba ina fata an gane ya sa muka ce kul a karanta ne na biyun raham kowa san waye manzo Allah ko ko sai maulidi ya kammala kuna karantawa ka san yan bid'a sun fi kowa iya tauge da kuma da yake ta saka dan layi mu ne ga musamman manzon Allah fa na asali fa saboda mun ta karanta kullun sai an karanta tarihin manzon Allah ba zama ta faɗa farallai da abin nan zaman Allah ba to yanzu kuma yake da maulidi ya kama yanzu duk an fi mu duk ko ina kawai maulidi eh mu ya ta ba maulidi to me maulidi ka tambaye su a zo a tare ne sai wai a ci abinci a faɗi tarihin manzo Allah sai kun makara mu a shekara to 52 muke yi ba sati sati ba ne kenan duk sati ba muna da biyu rahama ba to in dai yan sai hune maulidi ko a gurin ku to ai mu mun fi kuma kenan ku da shekara sau da kuke kawai don kana neman asalin masoyan manzan Allah to su ne ahli sunna wal jama'a yanzu daga zaman nan za ta tafi akan manzan Allah ba adadi sallallahu alaihi wasallam an faɗa ma ba kuma ƙimarsa darajarsa matansa iyalansa abokanansa sune sahabbai yanzu ga zaka ce maka faɗa mana ministocin gwamnatin manzon Allah ai ka san annan ma yan dabara ne kawai an ce maka ne kawai faɗa mana sahabbai kawai shine fa abin da ke faɗa ko ya kila mutum daga Madina yace za ta yi sakon musulunci zuwa ƙasar Yemen yalla Allah kiyaye babu alawus babu doki babu albashi ba ko abincin guzuri ma kuma kama na tafiya sa eh kai kuma zo za ka kai namu wannan wasiƙa ce ka kai wa sarkin Rum Italiya daga Madina ba ka kai sakon manzo Allah a karanta mana suka a dawo shikenan ko zai kama ya tafi baya buƙatar alawus ko saboda mai aikin Allah yake za a tafi yaƙi an ɗauko ɗan abinci da bai kai ya ka ba din abin da ake da shi kenan an ba sojoji guzurinsu aka manta mutum ɗaya amma saboda tsabar ƙaunar manzan Allah da biyayyar da sahibi yake da manzan Allah bai ce manzan Allah ka mance da ni ba kawai ya haƙuri ya tafi kayansa da Allah ya ga da gaske yake aka turo malaka ya ga manzan Allah cewa ka ba da guzuri ka manta wani ka ɗauki mutum yanzu yanzu a tashi ka dai guri ka za a same shi a sahu na kaza a bashi a ce Allah na gaishe shi to wannan ba sabi da Allah ba zai samu wannan abu aka zaka ce masa gashi abin da manzon Allah ya ce a gaya maka Allah ya tsoro daga saman saman bakwai la haula wala quwwata illa billah wala na gaba ya gaba Allah sahabi ba abun wasa bane wallahi ba abun wasa bane to irin su Imran bin Hussein yana kwance ba lafiya saboda ya ji cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya hakuri ba lafiya ya ki neman magani ya ki shan magani fa sai dai ya addu'a ya shafa ya hakuri tunda an ka sha magani dole ka warke ai ba dole bane ka warke ai asalin lafiyarwa yake ba da ita shan magani ai wani sila ne ranke da cewa kawai ka sha magani kuma kana jiran Allah baka sa lafiya amma ko ka sha ko baka sha ba in Allah su sai baka lafiya ko ka sha ko ka je ina in Allah bai gida ba sai hana ka lafiya domin tashi ce kai daga hatta mutanen da makiyaya irin kakannin mun nan ya sanya gari zai zai zai zazzabi a shekara sai sai ma gobe ba zan zo ba zan yi zazzabi gobe fulanin jeji ba wala zai gama zai ci ma gobe watan zazzabi na zai kama kuma kwana uku zan yi kuma haka ne saboda ya saba duk shekara haka yake zazzabin to ba haka ba tanfe ba ai ko ba zai ha maganin ba ko dai kwanta kwana uku ta da shi shewa da hikena kalas a ga wannan imanin ayin su ai imran bin hussein yana kwanci ba lafiya na fama da ko ba su kwana wata wancan haka ba ya kishin magani ya ki kaza ya ki kaza Allah turo mala'ika ya zo ya zo ya gaishe shi mala'ika fa Allah turu ka zo ka gaida Imran bin Hussein in ji Ubangiji. Allah da sahabi tsakanin kari sai daga tare jiyan lafu an. In ka faɗa kuma kai ka samu lada. Shi da ma riga fa ya samu. Bonin zafi aka ma kai ɗin. Amma ya tawa garo kai za ka zage shi. Ai mutum ya lalace ai. Mutum ya shiga uku. Allah ka tsare imanin. To kaga yace qauluhu wa huwa la tariqil istiqama ko wal huda fi hadal ba duk wanda ya kiyaye yadda cewa sahabbancin guda hudu kullu rashidin sayyidina babakari ne umar usman aliyu sun fi kowa daraja a sahabbai sannan kuma ya yadda duk sauran ragowar sahabban da ba su din ba da darajar su da kimar su yana musu addu'o'i to shi mai irin wannan aqidar yace fa huwa ala tariqil istiqama yana kan hanyar daidai wal huda da shari'a fi hadal bab a wannan babi min itiqadi fi ko yace min itiqadi fi sahaba duk wanda yake da wannan kudi da kan sahabbai cewa ya da su mutanen kirki ne yace fa haza haka ne ko bi hada fa huwa min ahli al-huda yana kan hanyar daidai insha Allah yace haisu qaddama man qaddamahu Allah minhum ta yadda ya gabatar da waɗanda Allah ma da kansa su ya gabatar akan sauran sahabba ko ba ka bane manzon Allah duk inda yake magana saka ja ce dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar wata rana manzo ya fito cikin dare daga gidansa ya fito kawai kan titi haka na tafiya sai ya ga duhun mutum a gabansa sai ce waye wannan ya ce babakar ya ce ya babakar me fi daga cikin dare kuma haka cikin dare ya babakar ya ce wallahi manzon Allah yunwa nake ji babu kuma abinci a gidan gaba daya yunwa tana ne bacci ina na fito ko zan samu ne ban wani abinci Allah ta to ni ma yunwa nake ji yasa na fito sun kama hanya sa tafiya sai suka kuma duhun mutum a gaban su ce waye wannan yace Umar bin Khattab ya Umar daga ina tsohon daren nan ya ce wallahi manzo Allah yunwa yunwa nake ji ta ce mata muke ji ai to zo ku zo mu je mu gidan wani mutumin Madina ne ya faɗi wani sahabi mutum ne mai karamci Abu Ayyub al-Ansari ko wani naman kowa daga cikin su ya ce mu je gidansa suna zuwa gidan suka yi sallama baya gida ta fito matarsa ta gima za ta yi murna ta yi maraba ina wanda ya ce ya tafi ɗebo mana ruwa ke to masha Allah bari mu jira shi can sai gashi ya dawo yana ganin su yi murna yadda ita yau duk duniya babu wanda ya kai ni yin baki masu daraja manzon Allah a gidanka sayyidina Abubakar da Umar ya tahi nan da nan daga cikin garken dabobin sa za a dauko daba wannan a in ka shiga da Allah a kula kana dauko uwar garke da Allah a dauko dai haka dai masha Allah ko kar ka dauko babban kace saboda mun zo ba za su samu babban ka za a yanka dai a a dauko dai da gurgurdo ya je ya dauko musu abu aka yanka aka fede aka gasa ko suka ci kayansu suka mara addu'o'i da iyalinsa suka tafiye su saboda ne da yadda suwa suka ya tafi abubakarin da umar shi sa Allah sai ya haɗa su ga kabarin manzan Allah ga kuma abubakarin ga umar Allah jikin alfaraji ko ya ce salatun wa taslimin ala kabari ahmad ko wa kabari abi bakarin wa kabari abi hafsu so ku ya buɗe Allah haɗa kayansa saboda nuna maka yadda Allah ya so su layi tare a gu ɗaya kuma haka Allah ya so su zauna makotan juna ma a kwanciyar barzahun ma kuma su tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ce kuma su za ka zo ka zaga ka aibata ai mutum ya shiga bala'i ya taɓe Allah ka tsare imani sai ya ce watar da anhum kuma yana yana kuma watar da al-baqin ya gabatar da waɗancan hudin sannan kuma ya zo yake jima wa sauran ragowar addu'o'in alkhairi misali shi kusa da Usman kaga wani ikon Allah aka ce a tarihin duniya shi kadai ne ya auri ƴaƴan annabi mata guda biyu aka bashi yaya ta rasu aka bashi kanwa ta rasu manzo ya ce da da akwai wata ma da mun kara maka ya Usman me yasa kamar haka manzo yana kaunarsa ya ji ko dadin zama da cewa yana ya auri ƴaƴansa saboda kirkinsa da kuma kula da yake da su a kan haƙoƙin shari'a ko? sadana ali jinin manzan Allah danginsa kuma ya auruwa na na fadima to haga sun fi kowa daraja a wannan al'umma su waɗannan guda hudu ke sannan sauran kuma tana musu addu'o'i ne da ya ce wallam yaltamis min lahum al'aqda ko aqda ya ce bai taɓa magana akan kuskuren ɗaya daga cikinsu ba fa innahu yakunu min ahli sunna to mai irin wannan kuduri yana daga cikin ahli sunna wal jamaa li anna hadha madhhabu ahli sunna wal jamaa domin wannan shine mazhaba aqidar ahli sunna wal jamaa yarda da cewa dukkan sahabbai mutanen kirki kuma kai da cewa duk a cikin sahabbai waɗancan hudin sun fi kowa shi yasa manzo Allah cewa alaikum bi sunnati wa mai sai kulfa'ur rashidin sunna guda hudin nan ku riko da su ce addu alaiha bin nawadin ku rike su da fiƙoƙin ku da gaskiyar da suke eh yace fi sahaba fi sahaba sallama wannan shine aqidar ahli sunna wal jamaa dangane da sahabban manzon Allah sun yadda sun amince sun fi kowa a wannan al'umma sannan a cikin sahabban kuma wa'annan hudin sun fi kowanne sannan bayan hudin nan kuma sai cikon shida da aka kawo na mutane goma da manzala ba su albishirin aljanna ko ba haka bane zaka tambaye ka waye ku kowa a al'umman nan bayan manzala kace tana babakare tana antin mutun da ake so ka fara to in kuma su waye suka fa a cikin sahabbai kace guda hudun nan to bayan zufa sai cikon shida mutum goma nan da aka kai su a hadisi daya kaga su ma kuma hudun nan suna ciki tukunna shida kuma suka biyo bayan su to wannan shine kudirin al-sunnah jamaa amma ka zo kana zagin sahabi ka aibata shi har ka mutum yana faɗan magana mummuna game da sabon manzon Allah za ka jin zai baya bayan nan su kuma sun fi zajin wa Abu Huraira sannan Anas duk su ma waɗannan ƴan tsitsina ne ƴan zindiƙe ne masu aikin rushe hadisai ne saboda duk hadisai ga baki ɗaya wanda suka fi kowa aka farwaito hadisai gaba ɗaya gunsu mutum bakwai cikin sahabbai sai da na Anas bin Malik na fata an gane Abdullahi bin Umar na na Aisha Abu Huraira suna nan mutum bakwai sun fi kowa rawayar hadisi duk abu zaki rawaitowa to idan ka soki waɗannan guda biyun ka rushe su to kusan hadisi a cikin hadisi 100 bisa 100 ka rushe kusan 70 kaga ka shigo da layin cewa kar a yadda da hadisi kenan wannan aiki ne irin na shi'anci da kuma ‘yan mutazila masu cewa su ‘yan ƙur'aniyoyi ne saka mutum ya fito babu kunya ba tsoron Allah kai Allah da haƙuri ma yake wallahi ya faɗi mummunar magana game da manyan sabon manzo Allah ba ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya zaman sa lafiya kalau amma ba lafiya kalau bane wallahi bai isa ba ba hawan ba wallahi saukar a jira a gani wallahi ba wanda isa ya aibata sahabbai ga lafiya bai isa ba wallahi saboda a dama ba a yi ba bare kuma a yanzu nan bare yanzu ma da Allah yake sauran daukan fasama kan mutane ka ba shi lokaci ko sai nuna ce ya zo na shikinci an baka kuɗi kana dan an tura ma kasan kuma ka dauko idan zagin sahabi ko zagin wani abu na addini musamman sunna to za ka samu kuma ƙungiyoyin duniya sa baka kuɗi daloli za ka maka saboda ka ɓata musulunci to sai dai kai musulunci ba zai ɓaci ba saboda na Allah ne kuma ya alƙawarin zai kare kayan shi ko ya kai sai musulunci suna ta yaɗa a duniya ko ya za a yi sai an gane sunna domin ta fi kowace aƙida sauƙin ganewa za ta maka manzan Allah ne faɗa ga dalili ga dalili kawai an gama kuma ka duba ka ga hakan ya ta fi daɗin yi babu wahala a ciki babu haraji ko akwai haraji a cikin sunna ba wani haraji za ka ci ba ga abu ka za mu za ta kai kai kayan ka kai shi malamin da ya faɗa ko godiya ba su a gurin kama Allah bare ka zo ka masa wata hadiyan wani sira ko ka kunso wani kaji ka ce za ka masa baya bukata ba ruwan shi da kai saboda sunna kawai da awa shine a gane mutane su gane inda Allah yake so yadda mazalla yake bukata dan a gudu tare a tsira tare amma duk wanda ba sunna ba wallahi da tatsuniya kaga yanda wannan ya kama ko to ka rika sauraron masu yin abin kaji sun yi ta kawo maganganu kawai tatsuniyoyi kawai abin da babu hujja a Qur'ani ko a hadisi a ta kawo dan a kare wannan manufar kuma a ce kai in har kana son manzon Allah tsakaninka da shi sai a shekara sau daya ai ai ai ai kasar kai ma ka kwafsa ai manzon Allah a ce tsakanin ka da yi sai wata muridi ya kama kadai ai ka ga bai kaunar manzon Allah kenan ba ka san shi ma kenan ai kamar abin da wancan ya faɗa ne yace ahlul hadisi humu ahlur rasul wa in lam sahibu nafsahu anfasahu sahib daliban hadisi da malaman hadisi to su ne asalin jama'ar manzon Allah ko ba su zama tare da shi a zamani ɗaya ba to kullum suna magana akan maganganun manzon Allah ne mai manzon Allah ya ce in za ka yi alwala ya za ka yi in ka gama ya za ka yi in za ka yi sallah ya za ka yi shi ahli suna kullum ci kokarin sa ya ya manzon Allah ya kaza haka yake so ko ya ya annabi ce kaza zai yi aure to ya manzon Allah ya ce ayi ammar aihuwa ya manzon Allah yayi ko ba yi bane komai aka bar shi ya manzon Allah ya ce ayi amma kai ba ruwanka sai a ƙarshe a shekara sau ɗaya kuma ka zo kana ihu a gari kana wai ku ne musu ya manzan Allah wanda baya ka zama kafiri ne ka ji wai wulaƙanci wai wai wai ba a san manzan Allah duk duniya aka ce maka waye musu manzan ka ce ka ce ahli sunna wal jama'a domin shi ne ci shi duk mutum da zai a duniya zai kwaikwayi yadda manzan Allah ya yi ne ko tun daga sahabbai har zuwa yanzu Abdullahi bin Umar an je da shi yakin haji aka kawai ya je wani guri ya zauna aka ce ya haka ba maka zauna ya ce a ai mun taho da manzon Allah na ga a daidai nan da ya zo hima haɗe ya zauna kisa ne mana zauna kawai saboda tsabar ƙaunar da yake manzon Allah ba sai ya san me yasa manzon Allah ya zauna ba to shi ne ahli sunna fa su aka a suke rayuwar su ya ya manzon Allah yayi ya yace ayi me yace ayi kullun a tafiyar da aka tafi kenan amma zo ta karanta maka tasuniya ko kuma a ce kana kan addini har a zo a sharo in suke yi su yi shiga na arna suna ihu a gari wai su ne arnan manzan Allah wannan kuma maganar fa'inda da hukunci fa duk kashe su aifa a ɗauko ɗansu su yi shigar mata wai ‘yan daudin manzan Allah ka cikin mutunci fa kuma suna yawo akan titi kuma ana ganin su to a ɗauko waɗansu abubuwa na baɗala da iri-iri kuma ana danganta da manzan Allah wani hindi san annabi wannan ba rai shari'a ba ne eh aka suke faɗa za ka gansu bari daga kwanan za ka nan ba nan ba kwalta ba ce ka fito ka ɗaga gani to za ka sha mamaki za ka ga kowa ma har da masu shiga dirisin ɗin ƴan ƙwallo ga masu ga ƴan rawa ga masu ga inyamurai ga kowane irin iskanci mutum ya saka mirzani ya daura zani kuma ce shi ma na manzon Allah saboda an raina matsayin su ko Allah shiryar da mu masu Allah ganar da su Allah ubangiji ya tsare imanin Allah ka tsare imanin haƙiƙanin san manzon Allah shine kabi manzon Allah me me ashafa ya faɗa alƙali iyan yace wa alamatu hubbihi ittiba'i sunnatihi haka ya faɗa alamar kana san manzon Allah ga kana bin sunnar manzon Allah akwai manga kuma hatta a magana ba ta hargowa ko ba ka wani ba ka kyallikyallewa da dariya ba ka zama ɗan kwamedi ba ka wani ɗan kwamedi ne din da yake ya sa an yi dariya wannan ba sufar ba ba halin manzon Allah ba ne amma abu ka yafe ka yi haƙuri ko in za ka faɗi magana ka faɗi mai daɗi mai karamci duk abin maganganun ka addu'a ce Allah sa albarka Allah sa koman ka haka haka haka da komai rayuwar ka kana kwaikwayo da yaya manzon Allah yayi shine alamun kai kana son manzon Allah amma ka zo kana shakiyanci kai shi wuni kana yawo a gari kai kai ka sa kaya na yin iska kuma ka ce kana son manzon Allah Allah tsare imanin Allah ubangiji ganar da mu za mu ci gaba ko ko za mu tsaya lokaci ya ko za mu ci eh ya ta kake nan a bari ko a karanta eh a karanta ko yace was sunnatu an tashhadu anna al'asatul ladina sayyida sallama bil janna annahum ahlul janna la shakka fihi maliki sa al-barbahari abin da yake sunna shine sahabban nan guda goma da annabi musu shaidar yan aljanna ne to kai ma ka yadda yan aljanna ne kaga wannan hadisin ma ko wannan matsalar da malam ya kata anan to tana raddi ga duk wani dan shi'a a duniya domin su sun ci a kudurin yan shi'a duk wasu sahabbai sun yi ridda in banda guda uku haka suka ce duk sun yi ridda to ya gashi manzon Allah ya ce fulanun fil janna ya faɗi mutum goma a dare to sunna shine wa'annan ka yadda ‘yan aljanna ne, ka yadda ka tabbatar kai babu ko shakka, saboda ne, ai manzan Allah ne fara, shi kenan ka huta, yanzu ka ce maka, ka san ‘yan aljanna ka ce na san su, na san su mana, ga sunan guda goma, annabi ya faɗa, kai tsaye babu ko shakka, ba na kuma ko shakka ‘yan aljanna ne. Yawwa kawai, to kaga shi kenan ta kare kawai, ya ce a cikin sharhi, ƙauluhu wa sunna an tashhada annal ashara, alina shaidar mun sassa bil janna, annahum min ahlil janna yace as-sunna abin da yake sunna shine ka shaida liman shaidar sallama an lahu bil janna ka shaida wa duk mutumin da manzon Allah ya ce dan aljanna ne ya faɗa a hadisi karara to ka shaida cewa wani dan aljanna ne kaga bayan wayannan goma ai ya faɗi sahabbai da yawa a gurare da yawa cewa dan aljanna ne dan ya ta faɗa iri iri ko to duk wannan in ka sani kai ka da dan aljanna ba wani kokonto a ciki ba gaibi bane manzala riga faɗa sallallahu alaihi wasallam yace to su waye su yace wa hum asasa su mutum goma ne al khulafa'ul arba'a wa annan guda hudu sadna abubakar umar usman ali to bayan su yace wa dalhatu bin ubaidillah ko wa zubair ibn al-awwal wa ibn al-awwam wa sa'ad bin abi waqqas nawa kenan bakwai ko ehe وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل بن عم عمر بن الخطاب نوفل انتقص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يتي هؤلاء هم الذين سيد رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة يتي وإن متن قوما من ذن الله لي شهد سيد الجنة lokaci guda zai faɗa musu ya ce abubakar filjanna ba wata magana kawai an gama ko ba shi ba ne sai wani kuma zo ce a finnari sai ka ce a antum a'lamu amilla ta ce banza kawai manzon Allah ya faɗa mun yadda kai kuma asuwa dan karan kadamiya kai miya kai miya kai eh kan shirbe ba san kana yi ma ihun ka banza ina fata an gane to kaga ce waɗannan mutum goma dole ka yadda ina rubuce kalubale kanka in dai kana son manzon Allah ka san sunan waɗannan mutum goma gaba ɗayan su ko kana bauta ka ce maka su waye mutum goma yan aljanna kawai ka faɗa kaman fatiha amma abin kunya abin bakin ciki musulmi dan musulmi sunan suna bai taɓa ji ba wani saboda abar ba a karanta mutane tarihin manzan Allah na fata an gane bai damu da sha'aninsu ba yanzu ka zo ka ce masa to faɗa mun mutum goma nan yanzu kawai ka- ba kun faɗa yanzu ba to yanzu da za ta arifa masallaci ma kowa ya faɗa ya fita za wani zai faɗa ma ne an zo kenan wallahi wani an zo kenan to wannan abun kunya ne kana musulmi in dai kana son manzon Allah ya kamata waɗannan kasan sunan su gabaki ɗayan su ko ba su gashi aka ce maka su wane ne sahabbai goma ƴan aljanna to sai ka irga su shi ne kana son manzon Allah tunda me yasa manzon Allah faɗa saboda yadda ci kaunar su kuma yadda da abu da suka yi Allah ya yarda da abu da suka yi masa a duk in ga tarihin su gaba ɗaya kai kanka ya ka ƙara jinjina musu ko mun sha karantawa me manzon Allah ya faɗa game da su ba bari mu ƙarasa ko yace ina suke eh yace fa na hanu mu nashhadu lahum bil janna mun shaida waɗannan mutum goma ɗan aljanna ne saboda me bi sharti rasul sallama saboda manzo Allah ya shaida musu haka yace qauluhu la shakka fihi ba ma shakka a ciki mashakka annar wahida min haula'i laysa min ahli janna fa innahu yakunu kafiran kazo da manyan baki kenan yace duk wanda yake kokonto akan cewa ɗaya daga cikin mutum goma nan ba ɗan aljanna ba ne wallahi kafiri ne shi saboda ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane ya ta manzon Allah yace kama ina ne fama baluka billadhi yal'anu ababakar wa umar to ina ga wanda kuma yake ma tsinewa sayyidina abubakar da umar shi bayan ma bai yadda ma ‘yan aljanna ba ne kuma tsine musu yake shi ne addininsa idan mutum yana shi'a imamiyya a bisa ilimi in dai ba ɗan harbe ta mati ba ne in ya shiga shi'ar da ilimi karatun shi'ar yake yi to dolansa ne in gari ya waye sai ya yi wuridin tsinuwa ga waɗannan sahabban guda hudu lazimin su ne ko littafin su ana ta masa littafin jinan littafin azkar ɗin shi'a ne a cikin sai mutum ya zama dirshan ya la'anci waɗannan sabai guda biyu da kuma ‘ya'yansu mata guda biyu, sai da na ababakarin da sai da na Umar na na Aisha na na Hafsa. To ka gaya mu, yaya za a ce wannan shi ne addinin mutum kuma ya samu nutsuwa a duniya da lahira, wala bai isa ba. Bai isa ba, ta ga kullum kamar lemun tsame shi a motsa haka. Dolen Allah ka tsara imanin. Ya ce ina miki, waye ko wa Umar, Abubakar Umar, wa yasiffuhuma bi annahuma sanamani kuma yana siffata cewa da Abu Bakar da Umar suna matsayin gumaka ne ma guda haka suke fara a shiya imamiya in dai mutum da ilimi yake sai ku gane fa a kowane yana shan rabe sama abin da kirfi shi'a ba kawai shi dan kawai abin da ya burge shi kawai dan yayi ne kawai amma ko kuma da ilimi ne karatun shi'ar yake don karatu yake yi yana yin abin da ilimi ne ya sani cewa haka ake faɗa shi zaka sake tsine musu wa'annan yanzu mutum goma gaba ɗayansu da Allah da bayanai akan falalinsu idan ka je ka ji ai lalle matsayinsu ba ƙarin matsayi ba ne ko mun zo mun ta karantawa ya shigo masallaci wane daga gidansa ya ɓulo ƙofa zuwa masallaci wane ma daga gidansa ya ɓulo kai kowa ya mai da masallaci kai kwatuta kwatuta kwatuta sa sa malata duk ƙofin nan abu a tattoshe su in ji manzon Allah in ban da ƙofa mai santar zuwa gidan ta da na babakare shi a barmar tashi ya ce ma na fa'ani malun ƙaɗɗun ma na fa'ani malu abubakar ya ce duk duniya babu wani kuɗi da ya mun amfani ni manzan Allah kamar dukiyar tana babakar abubakar fashe da kuka ya manzan Allah da ni da dukiya ta ai duka naka ne ya manzan Allah saboda abu tawaru ana sallah mazalla ya tafi sulhu wata wani ƙauye ko wani guri kan yada lokacin sallah ya yi kuma shi ya karantar idan baya ne lokacin sallah ayi sallah to ba liman oga kwata kwata bane kasa ko da joni na in hilli man ne ba ba a sallah dole ya zo ka ta jiran sa bai da na'ibi bai ce ya ababakar in kira sallah in yi iqama zaka mana limanci lokaci zai fita ita kai an fara sallah shiga limanci kuma sai ga manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam shagala limanci shi bai san abin da ke faruwa baya ba yana zuwa kawai ga sahu sallallahu alaihi wasallam ya bihi sallah kaga me ya yadda da imaninsa ya yadda da musuluncinsa ya yadda cewa ya iya sallah su kuma sabu suka daurewa dan ba taɓa yi ba lokacin ga liman gaba ɗaya kuma kana limanci sai ka fara tafi ana kasan mutane mai gyaran fuska yana yi mai tafi yana don wani lokacin ba san ya za a faɗa liman ba shi kuma ga abu ya ƙi ƙare to sai gane cewa wani abu ne ya faru daga sai waiwayo sai ga aiga manzo Allah cikin sahu sai ya gode wa Allah yanzu ni manzo Allah ya bi ni limanci sallah ta ma sai iyo baya zai fito manzo ta masa a ka ci gaba ya mar isharar ka ci gaba ka ci gaba ya Abubakar ka ci gaba kamar ka taka zai je ta karka jiyo ka ci gaba kaga umarni ya bashi daga sai je ƙara sallah a ƙarshe ma dai aka ce a wata ruwa bai ƙarasa ba dawowa bayi kawai ya tsaya wala ya san ba zai iya wucewa ba sai shi ya wuce gaba a gaba sallah da gaba jiyo ce mutane me yasa kuke yin tafi kuna gyaran murya nan gaba in wani bai faru ana sallah za ku faɗa wa liman to tasbihi ake sai ku ce subhanallah in kuma mata ne a bayan liman ɗin yasu sai su yi tafi yace to tafi na mata ne ke sa a musulunci manzon Allah yin tafi ba kin namiji bane yawa an yi wani abu ko kaga manyan mutane annaka ba ba su suna bane namiji ba yin tafi a musulunci namiji ba yin tafi sai dai mata su ma ko tafi aka ce za su yi hesi da tafin hannu da ko bayan hannu hakan kai haka ya fi ƙara amma kai haka ƙaran bai kai wancan ba ita to sai kuma ya ababakar me yasa ka ka ci gaba da sallah yace ya ababa ya manzon Allah ai bai dace ga dan Abu Qahafa ya ja manzon Allah sallah ba mana ba zan iya ba mana kaga ka kaskantar da kansa a gaban manzon Allah ni kuma ya manzon Allah ni kuma asuwa da zaka limanci saboda tawaru Allah manzon Allah ya jinjina masa ya sallama masa ya hadar sha'aninsa ko in ka da Umar dan Khattabi me ne ba faɗa ba na dalza game da shi zai ke cewa inda za a turo annabi bayana to da Umar za a turo saboda ya shafa ɗan abubuwa sai kuma Allah ya yi wahayi abin ya tabbata eh an zo an yi dawafi an gama dawafi aka ce na mu yi sallar dawafi sai ya manzon Allah mu rinka yi mana a bayan muqama Ibrahim sai kuma Allah ya da wahayi ko wattakilin muqama Ibrahima musalla ya faɗi irin abubuwa da yawa kuma sai Allah saukar da wahayin Qur'ani ya zama Qur'ani ra'ayin Umar ne manzala ke cewa inda za a yi annabi bayana to da Umar za a yi wannan ba daraja ba ce sayyidina Usman zalla yana zaune a gida ga sabai kowa Abubakar ya shigo yana zaune a tsakar gidansa yana yin iska ko aka ce ga Abubakar da kusa ya shigo dama abokin sa ne aminin ne ya shigo ya zauna suna ta hirar su aka ce ga Umar ma ta shi ma ya shigo kuma kai kuma ta fa yana auren ‘ya'yansu dukansu, amma yadda yake haka yake zaune kayansa, sai ka ce masa ganin Usman yana sallama ta to sai tashi ya gyara zamansa, da yawa ya tara hula ne ko ba ya tara rawa sai da mai da hularsa saka gyaggyara zawa. Ashe tana kallon na Aisha, bayan an gama ta ce ya manzan Allah, da ka ce maka gaba bakar ya shigo baka gyara zamanka ba, baka sa baka yi kaza kaza ba, da ka ce Umar ma zai zo ba wani abu da ka canja, amma daga sai maka ga Usman sai ka yi kaza ka dauko hula ka gyara me yasa ya sahaba Aisha ya ya baran da kunyar mutumin da mala'iku suka ji kunyar sa ba sadana Usman an zo Madina ana wahalar ruwa ruwa babu a Madina akwai rijiya mai daɗi kamar in kai dan gasho ne ya gara san san san a can ma rijiyar gidan sarki ba ta kowa daɗi ba ta wurin kursin din nan to a ce ita ɗaya ce a wajen mai daɗi kuma ta bai Yahudi ce in za ka sayi ruwan makara musulmi sai maka walakanci mazala abin gida mai ce wane ne ina masu kuɗinmu ne ina amfanin kuɗi da maye ina masu kuɗinmu wa zai je sai wannan rijiyar shi na ta da ruwan Allah zai bashi aljanna sai da sun kama hanya da gurin bai hudu ce ina so ka sada mun rijiyar nan ne in sai da maka yace eh ko ne ma ce ko ne ka faɗa ran ba kuɗi kai ba kuɗi ke so maka ka faɗa kawai to dan sai da maka amma rabi zan sai da maka kun san ma'anar sai da rabi zan sai da maka in yau kai ka ɗebi ruwa to gobe ne zan ɗebi ruwa shine rabi ka sai yadda to nawa abu bai wuce miliyan ɗaya ba sai maka miliyan ɗari kuma ba ta yi saboda ƙiyayya eh kamar yadda kake to kawo akawun ɗinka ko kamar yadda za ta maka kawo akawun ɗinka Allah zaka ɗan tata a sai jin kai musu a waka a turo akawun kawai zuga maka biliyan ɗaya la haula wala quwwata ka kasa karanta turgo din ma gaba daya kaga to wannan zero zan biro gudan guda tara nawa ake nufi ne wannan yasiya yazo ce manzon Allah ya manzon Allah wannan rijiyar ta nauna siye ta kuma na bawa Allah da manzansa ruwan ba na saidawa bane ranar ɗiba na kowa zai ɗiba kyauta ba yahudi sai a zo ranar ɗiban usman ko a ta ɗiban ruwa a saka tafiya ran ɗiban sa ko ba mai buƙatar ruwa haka ba tunki kenan yace usman ragowar ba ka sace ba zan saya ba da aka taimake shi da wato ga in kuka da cikin yace ya bawa Allah da manzon sa manzon Allah ya ji dadi yayi murna ya rungume shi yace ma darra Usman ma fala ba'da yau duk abin da Usman zai yi a duniya daga yau har ya mutu babu zanubi a kansa ko ba zanubin ba ba zai yi ba ana yunwa a Madina ana yunwa aka kawo abincinsa ya shigo daga Sham aka tare shi 'yan kasuwa manzo da mu sai kayan abinci sai ku ciniki nawa ku saya ana sayan abu misali an baka riba nawa ka siyo dubu goma goma to mun siya sha ɗaya ta albarka sha biyu albarka sha uku ku ta albarka to sai dan ba ka sanar ta ku da yi cinikin ku to ai ciniki haka yake gaskiya mu mun yi take to kun ga zan saidawa wanda zai bar riba ne linki goma na so shi dubu goma ya siya dubu ashirin suka taba ba dai aka samu kuwa da tawon ba ku samu kun gama ya ku tafi ya zo ce duka ya bawa musulunci da musulunci araba kuwa kyauta an ba shi aljanna ma haba sau ɗaya su yi fa mun zalla ya rungume sai duk da haɗi ƙara faɗan aljanna suke kamar ka ce aljanna aljanna aljanna da kuma dama Allah faɗa ce ko wali man kama maqama rabbih jannatani can can ka ce wa min dunihi ma kuma jannatani in ka dawo sa'ad bin abi waqas shi kaɗai ne mazan da ke cewa tidata abi wa ummi ana yakin badar ya ce ka irmi ya sa'ad ka harba ya sa'ad saboda gunin harbin kibiya ne ya ce harba ya sa'ad tidata abi wa ummi mazan da gaya masa ba ya ce tidata abi wa ummi irmi ya sa'ad ya ce yi masa agace ya Allah duk abin da sa'ad ya harba ka kashe abin shi tsakaninka da harbinsa in ka san zara Zubair bin al-Awwam a tarihin mutum shine fara zare ta kabi ta sabilillah tun yana shekara 10 aka ce masa a Makka ai an kashe manzon Allah yana yaro ta zare ta kabi ta in an kai manzon Allah wallahi yau sai an yi bala'i a Makka baya tsoron duk wasu arna maka a lokaci saboda kaunar manzon Allah Zubair bin al-Awwam mhm Abu Ubaida bin Jarrah in kida tarihin su manzon Allah me bai faɗa game da su ba dukkan su wannan guda goma ka ji gaba ɗayan su tare su ɗaya ba ɗaya sai ka yi mamakin abin da suka yi sama za ta haka kawai wani shashasha wani cikin wani shashasha kawai ka zo ka ce gushi za ka zaga kuma ka zauna lafiya wallahi mutum bai isa ba ba addini ba ne wallahi ka kiyaye su ke sa malaka kamar cewa ko zama na hira kar ka yi da wanda ka tana na aƙidar don halaka ka zai yi abin za ko da wasa kar ka yi har ƙarƙari saboda ka tsare imanin muna fatan Allah ƙara musu yarda masu aƙidar mummunar Allah gane su ya shirye su da kan hanya mu kuma Allah kare mu da zurama daga mummunar aƙida Allah ya sa mu cika da imani mu gamu da Allah lafiya salamun qaulan min rabbir rahim ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi